بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وانا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta asabar 15 ga watan dulqa'adati shekara ta 1434 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda take daidai da 21 ga watan tara a shekara ta 2013 a ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan baina auliya irrahman wa auliya shaitan na shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala za mu tashi yau a darasinmu na 45 a wani littafi kafin ci gaba daga inda muka tsaya a makon da ya gabata ƙarshen inda muka tsaya ɗin ko kusa da ƙarshe ƙarshen fasalin da muka tashi cikinsa mun yi magana akan wasu adadi na mutane wanda suka yi da'awar annabci ko na farkonsu akwai musailamatul kadhab akwai al-aswad al-ansi akwai tulaiha al'asadi akwai alharis dimashqi da kuma baba al-rumi kan wannan baba al-rumi mun yi maganar cewa la'alla wani mutum ne daga cikin shugabannin addinin sabi'awa wanda ya taɓa da'awar annabci wannan gwargwadon yadda masu wasu wanda suka yi ta hakikin wasu daga cikin littafin ibn taymiya suka ambata kamar yadda na gaya mana amma wanda yake na hakika mai wannan suna wanda ibn taymiya ya sha ambatarsa amma baya faɗin komai a kansa banda wannan baba ar-rumi din asali sunan yadda yake hakika babu wannan haɗin baba ne kawai babu ha ar-rumi yana sabta shi zuwa ga rum asalinsa wani malami ne daga cikin malaman sufaye mashhuri a lokacin daular salajika yana da muridansa ya hada su akan goyon bayansa har yayi khuruji yayi tawaye ga gwamnatin su salajikawa a wannan lokaci har aka kashe shi a shekara ta 638 sunansa baba ishaq ar-rumi ba kawai ba fafaroma yake nufi ba yau wani malamin sufaye ne mai wannan suna din ishaq ar-rumi sufi ne kuma yana da magoya bayansa har ya tawaye ga daular salajika a shekara ta 638 kuma aka shi to mu koma mu ci gaba da inda muka tsaya a makon da ya gabata muna fasalin nan ne da malamin ya kulla da sa masuna kullul anbiya'i dinuhumul islam ko in ce masu aikin suka sa masa wannan unwanin shi dai ya sa fasali ya bayyana mana cewa hakikanin addini dai shine addinin musulunci kuma shine addinin annabawa baki daya duk wani annabi da Allah ya aiko duk wani manzo da Allah ya aiko to addinin sa shine musulunci nan ne inda muka tsaya ko inda ya kawo mana cewa bayan ya kawo wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu sai ke cewa wannan magana ta Allah subhanahu wata'ala amun fi kulli zamanin wa makan gamammiya ce ta shafi kowanne zamani da kowanne wuri don haka sai ce fanuhu fanuhun wa ibrahimu wa yaqubu wal asbatu wa musa wa isa wal hawariyun waɗannan da ya ambata baki ɗayansu wannan annabawa kulluhum dinuhumul islam hakanan da mabiyansu alhawariyun mabiyan annabi isa kenan dukkaninsu addininsu shine musulunci alladhi huwa ibadatullahi wahdahu la sharika lah wanda shine bautar Allah abinda ake nufi da musuluncin kenan a wancan lokaci zamu gashi ne ya kawo mana a ƙasa shi zamu karanta yanzu da gaggawa don mu dawo sama din malam salih ali shi karkashin wannan nan ne zamu tashi haka ne yana cewa ya'ani dinar islamil am yana nufin addinin musulunci gamamme general musulunci wanda ya shafi kowace al'umma yace fa kullu dinin bai kamata nan a ce allazi din nan ba allazi ba ta zuwa bayan abin da yake na kira ne kamar da kullum nake ga mana ba a reraye maganganun larabcin wannan littafin ba akwai kurakurai a ciki sai dai a ce fa kullu dinin ja'a bihi rusulu in ko aka in ko aka kawo alladhi to sai dai a kawo addi'a shi dinin ya zama ma'arifa ko a ce fa kullul adiyani ko jami'ul adiyan allati ja'at biha ar-rusulu domin shi ismul mausul baya zuwa bayan nakira dole da'iman ya zo bayan ma'arifa baka cewa ra'aitu rajulan alladhi sai dai ra'aitu rajulan alladhi naga mutumin nan wanda kaza da kaza wannan dai ku koma masu larabci su gyara fakullu dinin ja'a bihi rusulu duk wani addini da manzanni suka zo da shi huwa dinul islam to shine addinin musulunci babu wani manzo da ya zo da wani addini wanda ba musulunci ba lakinnahu dinul islami al'am sai dai shine addinin musulunci gamamme ma'ana kamar da na ambata general musulunci wanda kowace al'umma tana cikinsa ma'ana duk al'ummar da ta bi manzan zamaninta to musuluncin wannan zamanin ta yi ma'ana sunansa musulunci alladhi yashtariku fihi shi ma wannan am asa alifin da lam al'am lakinnahu dinul islam al'am shine addinin musuluncin nan mamme wanda yashtariku fihi al'anbiya'u wal mursaluna alladhi huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bitta'a qala ba'u bitta'a yawwa kuma dai mu yi magana abin da ya ambata ku kyale magana larabcin yace sai dai wannan addinin musulunci ana nufin addinin musulunci am gamamme wanda dukkan annabawa da manzanni suka yi tarayya a cikin sa wannan kuma shine addinin musuluncin da yake nufin miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala da tauhidi da kuma jawuwa ga dokokinsa ta hanyar da'a walbara'a mina shirki da kuma wato kubuta mutum ya barranta daga shirka wa ahlihi da kuma masu shirka yace ammal islamul khas amma musulunci ke bantacce fa huwa shari'atul islam to shine shari'ar musulunci nan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ƙarshen zamani alladhi ursila bihi muhammadun alaihi salatu wassalam wanda aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi fal'islamu thalatha na haka musulunci nau'i uku ne mu ji wannan musulunci nau'i na uku iri uku ne ko yi tulaku ala thalathati ashiya in aka ce islam ana nufin abubuwa uku yace al-islamu al'am akwai gamamman musulunci general da kowace al'umma ta shiga ciki inda har bautawa Allah tai babu shirka yace wa huwa dinul anbiya'i wal mursalin shine addinin annabawa da manzanni jami'an dukkaninsu min ajli qawlihi qawlillahi jalla wa ala wannan mun faɗi haka ne saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya nemi ya bibi ya bibi wani addini wanda ba musulunci ba to ba za a karba ba daga gare shi idan ko wannan magana tunda Allah madauki ya faɗe ta hakan take tabbas babu kokonto to ashe abin da ake nufi duk al'ummomi tun daga annabi adam har zuwa yau duk wanda suke kan daidai sunansu musulmi duk wanda za a karɓi addinin su to musulunci suka yi kaga kenan ashe akwai addinin musulunci zamanin annabi adam addinin musulunci zamanin annabi nuhu ibrahim musa isa dukkanin annabawan allah musulunci suka zo da shi ba wani addini daban ba kun gane wannan shi yasa ya kira shi gamamman musulunci wannan ayar ita ce ta tabbatar da cewa ashe duk al'ummomin da suka gabata in muka ce musulunci kawai ya shafi wannan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa tashin kiyama to sauran annabawa da suka gabata su me suka yi kuma gashi Allah ya ce ba zai karbi komai ba sai musulunci dole mu ce ashe su ma musulunci suka yi kun gane abin to wannan shine musulunci general والثاني دين الإسلام الخاص الدين المسلم سينا مسمى شيني خاص وهو الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام wannan shine addinin musuluncin da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi والثالث nau'i na uku huwa al-islamu al-akhas shine mu- ma'anar musulunci ma'ana mafi keɓantuwa fiye da waccan ma'ana a cikin waccan ma'anar ta addinin musuluncin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi akwai wata ma'anar kuma ta fi keɓantuwa duk lokacin da aka ce al-islam bil ma'ana al-akhas to shi ake nufi me yace wa huwa an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima wa tuqima as-salah وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا wannan daga ina daga hadithin jibril mun san shi da mala'ika jibril ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mun san riwayar sahih muslim duk muka haddace cikin arba'un nawawiyya a mala'ika jibril ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan al-islam bayan sifofin da sayyidina umar ya siffanta mana ya zo da su wanda ba sai mun koma kansu ba a sai ya tambaye shi menene al-islam da ya tambaye shi al-islam mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ce an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-sala wa tu'ti az-zaka wa tasuma ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila cewa ka faɗi wannan kalma shahada ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan ka tsaye da sallah ka bada zakka ka yi azumin watan ramadan sannan ka yi aikin haji idan ka samu iko ma'ana ga wanda ya samu iko kaga wannan abubuwan guda biyar su ne me su ne musulunci a fassarar manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan kashin abubuwa guda uku duka girmamawa ne da ladabi ga nassoshin alkur'ani kun gane abin idan mutum ya ce zai rika fahimtar nassoshi kowanne ya fahimce shi fahimta ta guda ɗaya ya kuma kau da sauran to ba zai rika samun wato wani tanakudi ya gaskata wani wuri ya kuma karyata wani wuri duk abin da Allah madaukaki ya faɗa dole mu dauke shi haka haka abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga in an ce musulunci wanda kowace al'umma suka yi sai mu shiga karkashin wannan aya wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu tunda Allah ya ce musulunci shine addinin da ba zai karba ba a gun kowa kowa dinnan kuma ya shafi dukkan al'ummomi tun daga farko har zuwa ƙarshe ashe kenan sauran al'ummomi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma musulunci suka yi mun gane wannan na biyu ma'anar me yasa aka sa wannan ma'ana ta biyu shi kuma tunda a in aka yi itlaqin addinin musulunci addinin musulunci wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda in aka faɗi al'islam a cikin musulunci a cikin alkur'ani galibi shi ake magana to shi kuma wannan sai muga cewa abinda ake nufi shine iya shari'ar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma ya zo itlaqin sa a wurare da yawa a qur'ani sannan kuma sai muga cewa shi annabin sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi akan ma'anar musulunci sai bai faɗi waɗancan abubuwan bane baya bai ce musuluncin zamanin annabi nuhu bai kuma ce shari'ar da na zo da ita ba da aka tambaye shi sai ce me shine shahadatu Allah ilaha illallah ya faɗi waɗannan rukunan musulunci guda biyar ashe kenan ba dama ka ce wancan ake nufi ba wancan ba sai ka kasa abun kashi uku saboda shi wanda ya faɗi waɗannan duk ya san waɗannan abubuwan kafin kai mun gane abu kullum na sha gaya mana wannan yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa mutum ya fahimci aƙida yadda ya kamata kada ka taba yin watsi da wani nassi duk abin da yake ya tabbata annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi a hadisin sa to ka gaskata shi in ka ji kamar ya saba wa wani abu da ka fahimta to ka sa shi wata fahimta ce ƙari kai baka sani ba maimakon ka zo ka ce a'a in aka ce kaza wannan magana ta hadisin ba za ta samu shiga ba a'a baka isa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai faɗi abu a wannan musulunci kuma kai ka zo ka ce a ba haka ake nufi ba yanzu da za a tambaye ka me al-islam sai ka ce ai shine shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo da ita kuma ba za ka ba za ka ce waɗancan al'ummomi da suka gabata su ma ba islam suke ba kuma ba za ka soke wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fassara al-islam da arkanul islam al-khamsa ba da haka sai ka dauki dukkan su sun zo a shari'a kuma ashe kenan sai ka kasa abun kashi uku al-islamul am al-islamul khas al-islamul akhas kaga ka fita daga rikici da fatan mun gane to shine abin da malamin ya mana anan sai ce idan al-islamu fi nususi lahu hadhihi al-itlaqatu thalath musulunci a nassoshin alkur'ani da hadithi yana da wannan ma'anoni guda uku da ake ambatarsa da su shine am wa khas wa akhas da fatan mun gane to mu koma sama littafi qala Allah ta'ala an nuhi nan malam ibnu taymiya zai koro mana ayoyi daga cikin alqur'ani da suke tabbatar da al'ummomin baya duk musulunci suka yi mun gane karfafa waccan magana ce da malam ya ambata nan ko in ce kai karfafa maganar cewa dukkan al'ummomi dukkan annabawa addinin su ɗaya ne shine me addinin musulunci to sai ke cewa ga dai manzan farko annabi nuhu yayi da mutanansa Allah maɗauki ya gaya mana a cikin suratu Yunus watlu alaihim naba'a nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi fa 'ala llahi tawakkalt fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma qdu ilayya wa la tunzirun sannan ya kawo kuma sai ke cewa fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna min me min almuslimin shine abin da ya kawo mana ana wa umirtu an akuna min almuslimin wai faɗi wannan annabi nuhu ashe kenan zamanin annabi nuhu musulunci akai ba wani addini ba mun gane wannan ko abin da ya kawo mana na ayar yana cewa inda annabi nuhu yake cewa alaihi salatu wassalam ya qaumi in kana kabura alaikum maqami ya ku mutane na idan zama na a cikinku makam nan ana nufin zama na ma na istitani mutum ya zama ɗan gari a cikin gari yana da gida yana zama cikin al'umma makami ba ana nufin tsayuwa guri na makami na ikama ikama nan ake nufi na zama idan zama na a cikinku wa tazkiri bi ayatillahi da kuma wa'azin da nake muku da ayoyin Allah tunatarwar da nake muku da ayoyin Allah in ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza wannan shi ma na nuna mana ashe annabi Nuhu shi ma ya zo da ayoyi ya zo da nassoshi daga Allah maɗaukaki na littafi da Allah ya bashi a wancan lokaci sai ce in kabura alaikum wannan abun da zama na cikin ku da wa'azin da nake muku yayi muku girma ba za ku iya jurewa ba sai ce fa'ala Allah tawakkaltu to shine malaman tafsiri suke fasara cewa ana kaddara anan abin nufi in zamana a cikin ku da wa'azin nan da nake muku a rika yin kaza a daina kaza yayi muku girman da ba za ku iya hakuri ba ko rata za ku ko za ku ce za ku kashe ni fa'ala Allah tawakkaltu to ni dai ga Allah na dogara mun fahimci ayar abin da take nufi kenan fa'ala Allah tawakkaltu sai ce fa ajmi'u amrakum ku yanke lamarinku fa ajmi'u ai abinda ake nufi shine al'azm ku yi kuduri na lamarinku sai ce wa shuraka aku da kuma abokan tarayyar kuma ana iyayen gidanku da kuke bautawa wasu malaman suna cewa na abin da ake nufi ma'ana fa ajmi'u amrakum ma'a shuraka'ikum to da aka cire ma'a din shine sai ya zama shuraka ta zama mansuba sai aka yi mata nasaba sai ya zama ma'ana ku tara hatta iyayen gidan naku ku haɗu da ku da su ku yanke lamarin ku cewa kashe ni za ku ko wani abu za ku yi mu to har dai inda yake cewa wa umirtu an akuna minal muslimin wanda kafin nan cewa fa in tawallaitu cewa sannan kada lamarin ku ya zama akwai wata damuwa cikin sa ko menene ma'ana ku yanke abin da za ku yanke sannan kuma ku yanke ma'ana ku hukuncin da za ku yi akai na in kace ne za ku in ma me za ku yi sai ce fa in tawallaitum in kun juya baya fa ma sa'altukum min ajrin ban roke ku komai bana lada in ajriya illa ala Allah ladana a gun Allah yake kawai Allah ne zai bar ladana ya biya ni wa umirtu kuma an umarce ni an akuna minal muslimin in zama cikin musulmi su ai musulmin da shi da mutanen da suka imani da shi ashe addinin annabi nuhu me musulunci ga aya daga alqur'ani daya kenan wa qala ta'ala Allah madauki ya ce wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa babu ai nan abin da ake nufi wa man yarghab ai la ahada yarghabu babu mutumin da zai bijile ya juya baya ya kyamaci millata ibrahim hanyar annabi ibrahim addinin annabi ibrahim illa man safiha nafsa sai wanda yake wawa nan safa ana nufin wauta sai mutumin da yake ko ka fassara da wautar ko jahilcin duk ma'ana daya ma'ana wanda ya jahilci shi kansa bai san kansa ba ko kuma wanda yake asalinsa wawa ne shi wanda ya wannan shine kadai mutumin da zai yi watsi da hanyar annabi ibrahim ba zai bi ta ba allah maɗauki ce walaƙadi stafaina hufin duniya lalle mun zaɓe shi a nan duniya wa ina hufin akhirati lamina salihin kuma lalle a ranar lahira yana cikin salihan bayin allah iz qala lahu rabbuhu aslim ka ambaci lokacin da ubangijinsa ya ce da shi ka musulunta ka miƙa wuyanka qala aslamtu li rabbil alamin sai ce na musulunta na miƙa wuyana ga ubangijin halitta baki daya wa wassa biha ibrahimu banihi shi annabi ibrahim har yanzu yayi wasiyar wannan milla din cewa abu wannan milla shine biha wannan hanyar yayi wasiya da abita banihi yayi wa ƴaƴansa wannan wasiya din wa yaqubu haka nan yaqubu shi ma yayi wa ƴaƴansa wasiya kudu bauta wato hikima da fasaha ta alqur'ani da balaga ba a maimaita wani abu ba sai aka ce annabi ibrahim yayi wa ƴaƴansa wasiya wa yaqubu shi ma yaqubu sai kuma ba a ce shi ma yawa ƴaƴansa ba saboda an riga an faɗi annabi ibrahim yawa ƴaƴansa ma'ana yaqubu ma yawa nasa ƴaƴan ba ana nufin annabi ibrahim yawa annabi yaqubu wasiya ba mun gane da ba zai zama marfu'i ba shi yaqubu yawa sai annabi ibrahim yawa ƴaƴansa wasiya su waye ƴaƴansa domin yaqubu ba ɗansa bane jikansa ne ƴaƴan annabi ibrahim sune isma'il da ishaqa to yayi musu wasiya cewa su bi musulunci shi ma yaƙubu da ya zo da 'ya'yansa sai ya musu wasiya to sai aka ɗauko nassin wasiyar a bakin annabi yaƙub ba a bakin annabi ibrahim ba nassin bayanin mun gane ta sai yake cewa menene ya baniya ya baniya ya ku 'ya'yana inna allaha astafa lakum ad-dina lalle Allah ya zabar muku addini fala tamutunna to kada ku mutu illa wa antum me muslimu bai ce abin nan yahudawa kiristoci ko makamancin wannan ba sai ce musu illa wa antum muslimun ashe addinin annabi ibrahim addinin annabi yaqub addinin ƴaƴansu da jikokinsu shine addinin musulunci duk abin da aka zo da shi daga baya ba wannan ba to ya nuna ba shine abin da Allah madaukake ya ce abu ba shi yasa kullum na sha ambata mana addini na yahudanci da ake kira yahudanci ba addinin annabi isa bane annabi isa alaihi salatu wasalam bai san wani addini sunansa yahudiya ba kun gane wannan ko ba ku gane ba ko ba ku yadda ba kai yawwa annabi musa nake so in ce annabi musa alaihi salatu wasalam bai yi wani addini sunansa yahudanci ba domin a zamanin annabi musa babu wannan kalma ta yahudanci ba ya amfani da ita ba tunda asalin kalmar yahudanci judaism daga juda juda kuma sunan ɗaya ne daga cikin 'ya'yan annabi yaqub 'yan uwan annabi yusuf mun gane to wannan wanda ake wanda da hausa muke cewa yahuza yau su ma suna ce masa yahuda yahuda haka suke faɗi da ibriya to asalin wannan jikokinsa lokacin da suka baro misra ma'ana da banu isra'ila suka baro misra mun san wannan tarihi na sha ambata mana shi da annabi Musa Allah madauke umarce shi ya fito da banu Isra'ila daga Misra suka tsallake ruwa aka halaka Fir'auna sai aka ce su shigo Baitul Maqdis shine Palestine su zauna anan akwai manyan mutane yan kasar su yaƙe su su mallaki kasar suka tsorata suka ki Allah ya buga musu dimuwa ta shekara 40 suka yi ta yawo ba san inda za su ba a cikin wannan dimuwa a wannan zamani tsakanin wannan lokaci annabi Musa ya rasu annabi Haruna ya rasu wanda ya shiga da su shine wa annabi yusha'u annabi yusha'u da ya shiga da su sai ya rarraba su ya ba su wurin zama kabila kabila guda goma sha biyu to a cikinsu akwai kabilan bani yahuda ɓangaren da suka ɗauka shi ake ce ma ardul yahudiya kun ga wannan abin ashe duk an yi shi bayan annabi ibrahim an yi shi bayan annabi isma'ila da yaqubu da da ishaka an yi shi bayan annabi yaqubu har ma bayan annabi yusuf su annabi yusuf duk ba su san wannan labarin ba annabi musa ma bai san wannan labarin ba kaga kenan ashe ba zai yiwu addinin da asalinsa an dangana shi zuwa ga yahuda wanda yake ɗa ne daga cikin 'ya'yan annabi yaqub sai ya zama cewa kuma annabi musa ya yi wannan addinin bayan bai san shi ba kun fahimci abin yawwa saboda asalin addinin shi na ƙasa ne duk wanda yake dan wannan ƙasar to mai wannan addini ne inna huduna ilaika ma'anata inna tubna ilaika ba mun yahudanci ake nufi ba kuma ku fahimci wannan kada mutum ya fassara wannan ayar cewa inna huduna ilaika mu mun yahudanci tare da kai annabi Musa ba yahudanci ba huduna bi ma'ana tubna yau wannan mutali shi haka annabi Isa alaihi salatu wassalam addinin da yazo da shi shi ma addinin musulunci ne ba addinin kiristanci ba domin abinda ake nufi da kiristanci shine masihiya a larabci ko nasba ne shi zuwa ga masih nisba ne zuwa ga masih ma'ana zuwa ga shi annabi isa din shi kuma kun ga a zamaninsa bai wani addini da ya dangana shi zuwa ga kansa ba shi ya addinin da allah ya aiko shi da shi ne su ko waɗanda suka zo daga bayansa shi ne suka sanya ma addininsu da sunan almasihiyya ai nisbatan ila almasih wanda mu a cikin alkur'ani sunan da aka bamu nasu shine annasara ba almasihiyun ba su dai sun fi so a ce musu almasihiyun an ce almasihiyun shine christians yau domin asalin christ shine wanda aka yi masa wanka aka mai da shi shugaba aka kinkinsa shi shine ma'anin christ yau ba ana nufin wanda aka yi abin nan mai ake cewa aka gice a cross ba shi kuma wannan ma'anarsa daban to a takaice dai annabi isa ba addinin kiristanci ba addinin musulunci babu wani annabi da ya wani addini daban banda addinin musulunci gashi nan Allah madauki ke bamu labari a littafin da babu ƙarya ko mithqala zarratin a cikin sa sannan yace wa qala ta'ala Allah madauki ya bamu labari yana cewa wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin ko annabi musa ya ce wa mutanensa ya ku mutane na in kuntum amantum billahi in dai har kun yi imani da allah fa alaihi tawakkalu to ku dogara gare shi kada ya ce ku yi kaza ku yi fushi ku ki ku yi hakuri ku bi dokokin allah in kuntum muslimina in dai kun kasance masu miƙa wuya musulmi kun ga ashe addinin annabi musa mai musulunci wa qala as-saharatu masu sihirin zabadin fir'auna a zamanin annabi musa wanda suke bin fir'auna lokacin da suka yi imani da annabi musa bayan sun ga abin da ya zo da shi ya fi ƙarfin sihirinsu me suka ce rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimi suka ce ya ubangijinmu ka kwarara mana haƙuri ka ba mu haƙuri wa tawaffana kuma ka kashe mu a matsayin musulmi ba su faɗi wani addinin daban ba musulmi kun ga ashe addinin su shine me musulunci وقال يوسف عليه السلام النبي يوسف عليه الصلاة والسلام شيما يشي توفني مسلما وألحقني بالصالحين annabi yusuf kunga musulunci ya faɗa bai ce yahudanci ba bai ce addinin kakanmu kaza da kaza ba duk da addinin kakan nasa dama shine wannan ne shine addinin musulunci dan kakansa annabi ne babansa ma annabi a sai kuma yake cewa ina ne yace tawaffani musliman ka kashe ni a matsayin ka karbare ni a matsayin musulmi wa alhiqni kuma ka riskar da ni bis salihin da salihan bayi wa qalat bilqis bilqis sarauniyan nan ta zamanin wa annabi sulaiman ita ma kun ga me tace wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin aslamtu ita ma tace na musulunta yawwa kun ga bata ce na shiga yahudanci addinin annabi sulaiman ba domin annabi sulaiman ba addinin sa yahudanci bane to shine ita ma kun ga abin da ta ambata lillahi rabbil alamin ta yi wato miƙa wuya ga addinin ita da suleiman kun ga bata ce na miƙa wuya ga annabi suleiman saboda ya fi ƙarfi na a yaƙi ba wannan ya nuna mana wannan matar ta fahimci musulunci yadda ya kamata ta fahimce shi ba addinin annabi suleiman ba ne ba kuma shi ake bautawa ba sai ta ce wa aslamtu ni din na miƙa wuya ma'a suleimana tare da annabi suleiman duka mun miƙa wuya lillahi ga Allah rabbil alamin muga imani da tauhidi kenan kullum Allah shine sama da kowa baka taba wani ka dauko wani ka bashi girma saboda kawai wani abu girman misali da zaka sa shi matsayin Allah subhanahu wataala wannan duk ba daidai bane kafirci kenan wa qala ta'ala Allah madauki yace har yanzu yahkumu bi annabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war rabbaniyuna wal ahbar yana zancen at-taura attaura ya hukumu bi annabiyuna annabawa suna hukunci da ita su wannan annabawa allazina aslamu wanda suka mika wuya suka musulunta kaga ashe annabawan banu isra'ila menene su musulmi ne nadna sun qur'ani ne wannan baka bukatun ijtihadi ka bata lokacinka duk wani annabi to musulmi ne shi allazina hadu haka su suke yin hukuncin ga waɗanda suke sun tuba ma'ana mabiya addinin su warabbaniyuna da kuma arrabbaniyuna malamai a malamai a addinin yahudanci ana kiransu rabbai da turanci ko haka suke kiransu rabbai to wannan fassara ce ko ba ma fassara ba kai nutuki ne lafsin yadda yake a yaren ibriya haka a yaren wato larabci daga lafazin rabbaniyun ne shine anda sayyidina abdullahi ibn abbas ya fassara mana abinda ake nufi da rabbaniyun su ne ba alladhina yu'allimuna sighara al-ilmi qabla kibariha waɗanda suke ilmantar da mutane ƙananan ilimi kafin manya wannan mu a musulunci haka ake nufi malami na hakika shine wanda ke ilmantar da mutane kananan abubuwa kafin ya zo musu gun manya-manya to wannan shine fasarar da abdullahi bin abbas yayi wa waccan aya to wannan sunan haka ake kiran malamai har zuwa yanzu a cikin addinin yahudanci yawwa rabbaniyun kuma haka a musulunci mu ma wannan sunan ba matsala ba ne malamai magada annabawa masu bin tsari yadda ya kamata su ma rabbaniyuna ne ma'ana saboda su suke ba da tarbiyya ga mutane suke ilmantar da mutane abubuwa da suke bukata na addini to hakanan su ma suna yin wannan hukunci da attaura hakanan wal ahbaru da kuma malamai malamai ana jam'in hibr ko habr habr habr shine malami fitacce jam'in su shine ahbar al-ahbar suma shi ma suna ne daga cikin sunayen malaman yahudawa dukkan su sun yi amfani da at-taura sun yi hukunci da ita hujja dai a cikin wannan nasi shine me hmm yahkumu bi annabiyuna alladhina aslamu shine kawai abin da yake so mu dauka anan mu ci gaba wa qala al-hawariyuna hakanan al-hawariyun mabiya annabi isa alaihi salatu wasalam sahabbansa sun ce amanna billahi wa shahad bi anna muslimun mun yi imani da Allah kuma kai shaida cewa mu musulmi ne mabiya annabi Isa kun ga ashe addinin su shine me musulunci ba kiristanci ba a sannan yace fadinul anbiya'i to bayan ya kwalkwale sai ce kai a takaice dai addinin annabawa wahidun guda ɗaya ne wa in tanawwa'at shara'i'uhum duk da cewa shari'o'insu hanyoyin da suke bi addinin da suke aikata aikin su na aikace da shi a sun bambanta kama fi sahihaini anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama yadda yake a cikin bukhari da muslim daga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma'sharal anbiya dinuna wahid mu annabawa da kuka ganmu addinin mu ɗaya ne a wani lafazin cewa yi nahnu abna'u illati cewa nahnu ma'ashir al'ambiya abna'u illat mana mu annabawa da kuke ganin mu yan uba muke shine an abna'u illat ma'ana wanda mutanen da suke ubansu ɗaya uwa kowa da tasa amma uba ɗaya ne shine sai fassara abinda ake nufi da wannan shine ma'ana cewa dinuna wahid addinin mu ɗaya ne amma shari'o'in da muke bi wani abu kaza halal ne a wannan addinin a wani addinin kuma haram ne ai muna ganin wannan ga bambanci tsakanin yadda ake alwala yadda ake sallah ko na addini da irin nasu amma asalin wa ake bautawa Allah don haka sunan addinin na kowane annabi musulunci ko da wajen tsarin ibada akwai bambanci wajen shari'o'i to shine sai kwatanta shi a wacce riwaya da bai kawo mana a wani littafin ba cewa mu annabawa yan uba muke uba ɗaya muke amma uwa kowa da tasa mun gane misali to sai yake cewa qala ta'ala Allah madaukaki kuma dama ya ce shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه سوى شرع لكم Allah ya shar'anta muku min addini na addini ma'ana abinda ya shar'anta muku na abinda za ku yi addini da shi shine abinda ma wasa bihi nuhan abinda ya wasiya da shi ga annabi nuhu ma'ana ku dinnan mutanen yanzu da ake magana da ku shari'ar da aka shar'anta muku abinda aka dora muku ku yi addini da shi a matsayin addini sunan addinin da za ku bi shine abinda muka yi wasiya da shi ga annabi nuhu wallazi auhayna ilaika da kuma abinda muka yi wahayi da shi gare ka gawa wa ake magana da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa da abinda muka yi wasiyarsa ga annabi ibrahim da musa da isa me shi an aqimu dina cewa ku tsaye da addini wala tatafarraqu fihi kar ku rarraba a cikin addini ku ku tsaya ku riko da shi kabura alal mushriki na mata du'uhum ilaihi abinda kuke kiran mushrikai zuwa gare shi yayi girma gare su yayi girma suna jin nauyin sa wannan aya ita ce aya ta biyu da Allah subhanahu wata'ala ya magana akan annabawan da ake ce ma ulul azmi dama ayoyi biyu ne a Qur'ani Allah ya magana ulul azmi akan a cikin su kun ga anan suwaye ulul azmi ma'abuta karfin kuduri ma'abuta hakuri daga cikin manzanni azm ainun da zayun da mim ba azm na kashi ba wasu sun dauka girma ake nufi ba girma bane domin wannan ne azama za a ce ba azm ba in ka ce azm kana nufin kashi Allah maɗauki abin da fa'ulul azmi al'ain thumma zai thumma al-mim ma'ana as-sabr da kuma ƙarfin wato kuduri na zuci a cikin manzannin Allah babu waɗanda suka sha wahalar yada sakon addini irin wannan mutum biyar ɗin sun sha wato gwagwarmaya da wahala sosai da mutanensu da waye da waye annabi nuhu a tarihance shine na farko annabi ibrahim sai musa sai isa sai kuma annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam a suratul azabi allah maɗauki da shi ya fara saboda girmamawa sai ce wa minka wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa haka ya faɗa a suratul azabi nan kuma kunga sai ce ma wasaina bihi nuhan ya bi ta tarihin ya fara da shi sannan kuma sai girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a tsakiya yace wa ma auhayna ilaika kaga ba sai an faɗi sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurukuru anan ba sai kuma aka ce wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa su biyar dinnan dai sune ake ce ulul azmi minar rusul to wa qala ta'ala Allah madaki kuma yace ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan ya ku manzanni ku ci daga tsarkakan daɗaɗen abubuwa wa amalu salihan ku aikata aiki nagari inni bima ta'maluna alim ni masani ne ga abin da kuke aikatawa inji Allah subhanahu wataala wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun kuma wannan al'umma taku al'umma ce guda ɗaya ummatan wahidatan ala nusiba ala hal Allah subhanahu wataala ya ce al'umma ce guda ɗaya dukkaninku al'umma ɗaya ce wa ana rabbukum kuma ni ne ubangijinku fattaqun kuma ku ji tsoro na ku bi dokokina fataqatta'u amrahum bainahum zubura sai suka rarrabe suka yayyanke amrahum amrahum nan ana nufin addinin su fataqatta'u dinahum bainahum zuburan akan zuburan malamai sun saba gwargwadon sabanin qira'at ko qira'ar zuburan shine ta mafi yawa akwai kuma zubaran idan zuburan ne kamar da yake wannan kira'ar abinda ake nufi da shi kutuban domin zubur jam'in zabur ne shi ne abin malamai suka ce abinda ake nufi sai suka rarrabe addinin nasu littafi-littafi ana zancen mabiya annabi isa a zamanin annabi isa me ya faru ga attaura ga kuma injila a hannunsu a zamanin annabi isa ko tunda ana hikayar wannan a suratul mu'minun ana zancen wannan lokaci ne sai mutanen da suka sassaba fataqatta'u suka rarraba amrahum suka rarraba addinin su bainahum a tsakanin su zuburan ay kutuban littafi littafi wannan suka ce at-taura za su bi wannan suka ce injila za su bi kun fahimci wannan ga qira'ar kuma zubaran in an ce zuburan ana nufin qita'an gutsire-gutsire sai suka rarraba addininsu tsakaninsu gutsire-gutsire kungiya-kungiya kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya da suna alfahari da abin da ke hannunsu wannan bata bin wannan wannan bata bin wannan kun fahimci ayar yawa ma'ana dai abin da aka umarce su da shi shine su tsaya akan addinin manzanni sai suka rarraba bayan annabi isa wannan suka bi wannan wannan suka bi wannan da fatan kun gane to sai ce fasali wani sabon fasali daban mu fara shi shi ma duk da lokaci ba zai isa mu kare shi ba yana da tsawo kuma duk inda muka samu wuri dai ma tsaya alhamdulillah dan gurgudan saurin ko dai gurgudan mu samu abu da yawa mu karanta mu fa'idanta gurgudan fa'ida da za mu samu faslun yace al-anbiya'u afdalul awliya'i annabawa sune mafifitan waliyai babu wani waliyi da ya fi annabi babu kullum ana nanata wannan zancen to mana ibn timiya ce وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء magabatan wannan al'ummar da shugabanninta limamanta da sauran waliyan Allah ɗin na hakika sun haɗu sun yi ittifaƙi akan cewa annabawa su ne mafifita waliyai ma'ana a waliyan da ba annabawa ba ma'ana duk waliyin da ba annabi bane to waliyi annabi ya fi shi domin duk annabi waliyi ne shine abin da yake nufi in ina jin ba ku rikice ba duk annabi bari mu dauko daga sama duk manzo menene annabi ne kuma waliyi ne duk annabi annabi ne kuma waliyi ne amma ba dukkan waliyi yake manzo ba ko annabi mun gane duk manzannin kowanne ɗaya daga cikinsu in an ce masa manzo to ya hada da nubuwa ya hada da wilaya walaya ya hada da nubuwa ya hada da walaya shi kuma annabi ya hada da annabcinsa shi ba manzo ba ne matsayin manzo ya kubce masa amma annabi ne shi amma kuma waliyi ne don haka karka zo kana neman ka samu wani waliyi da za a ce ya fi annabawa babu ƙarya ne duk waliyi ƙasan annabawa yake kuma dole bi annabawa kafin ya shiga aljanna kun gane wannan to shine zancen to sai ke cewa وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب الله سبحانه وتعالى يا جيل باينسا ين الجنة ما سوچين نصرة دنيا da lahira wanda aka yi wa ni'ima to ya jera su ya rattaba su ya kintsa su a mataki guda hudu jeri hudu ne wannan yafi wannan wannan yafi wannan wannan yafi wannan qala ta'ala Allah madauki yana cewa wa man yuti'i illaha war rasula duk wanda ya da'a ga Allah da manzan manzan nan dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yawa duk wanda ya da'a ga Allah da manzan Allah fa ulaika to waɗannan ma'al ladina an'ama Allahu alaihim to suna tare da waɗanda Allah ya ni'ima a kansu min wannan min bayaniya ce ma'ana minan nabiyina daga annabawa was siddiqina da siddiƙai in an ce siddiƙi ana nufin mai yawan gaskata annabi kamar abubakar ana ce masa as-siddiq saboda yawan gaskatawa ba wai yawan gaskiya ba a yawan gaskatawa ku bambance tsakanin tasdiƙi da kuma as-sidq na sha gaya mana wannan in an ce saddaka ana nufin mai mai ma'ana saddaka ba ya yi gaskiya ba saddaka ya gaskata an gaya masa ya ce gaskiya ne shine ma'anan sadaka in aka ce sadaka yayi gaskiya shi cikin abin da ya faɗa kamar yadda kazaba yayi ƙarya kazzaba kuma an gaya masa ya ƙaryata kun fahimci wannan to as-siddiq ya samu sunansa saboda yawan gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi ya faɗa Abubakar baya kokonto ƙaryatawa gaskatawa yake baya ƙaryatawa kun shi ya samu wannan suna dama daga lokacin da aka yi mi'raji ko isra'i da miraji washe gari mushrikai suke cewa abubakar ka ji abokin naka wai an tafi da shi sama jiya da dare a lokacin kuma abubakar ba su haɗu da manzan allah sallallahu alaihi ya bashi labarin ba sai yake ce masa an wai gashi nan ka ji abin da yake cewa an yi tafiya da shi tafiyar da muke a wata guda ko wata uku gashi wai an yi da shi cikin dare har ya je ya dawo shine abubakar yake cewa in har ya ba ku labarin haka to da gaske ne shi tun bai je ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa bai ce in dai ya gaya muku wannan magana to ni na yadda to wannan shi yasa ya cancanci sunan as-siddiq to mu kyale wannan zancen da yake anan wanda Allah madauki ke gaya mana shine duk wanda ya da'a ga Allah da manzo to yana tare da waɗanda aka yi musu ni'ima annabawa da siddiqai da shuhada shahidai da suka mutu a wajen jihadi wasalihina da kuma salihan bayi mutanen gari mutane na gari kai mutanen nagari wa hasuna ula'ika rafiqa waɗannan kuwa sun kyautata a matsayin wato abokan zama abokan tafiya ma'ana ma dalla da su a matsayin abokan zama a ce su ne zaka zauna da su kun ga ashe abin da muke yake faɗa anan shine annabawa su ne sama bayan annabawa sai wa ku karanta ayar ku bi bayan annabawa sai wa sai siddiqai bayan siddiqai sai shuhada shahidai bayan nan kuma sai sauran salihai yau haka jerin yake don haka salihai kuma za mu ga salihai su ne ake ba fassarar waliyai ko yawwa to za ka iya samun waliyi a cikin duk waɗannan annabawa siddiƙai ka samu shahidai waliyai sannan kuma ka samu waliyan da ba shahidai ba ka samu waliyan da ba siddiƙai ba ka samu waliyan da ba annabawa ba yawwa to sai ce wa fil hadithi a cikin hadithi ya zo har yanzu wani hadithi duk da dai da'ifi ne bai inganta ba ya ce ma tala'ati shamsu wala gharabat rana bata taba fitowa ba bata taba faduwa ba ala ahadin akan wani mutum wanda ba'dan nabiyina bayan annabawa wal mursalin da manzanni afdala min abi bakrin wanda yake yafi abubakar ma'ana rana bata fito akan wani mutumi wanda shi ba annabi bane ba kuma manzo bane wanda za a ce kuma yafi abubakar babu shi rana bata fito akan wannan dan adam din ba ma'ana babu shi a duniya wannan hadisi isnadin sa da'ifi ne akhrajahu ahmad fi fada'il sahaba akwai hadisai na falal abubakar da yawa amma wannan wanda bai inganta ba da malam ya kawo ba a bukata sa akwai hadisai da dama akan falalar abubakar radiyallahu ta'ala anhu da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ba dan ya riki Allah a matsayin khalili ba da ya riki abubakar a matsayin khalili hadisai da dama dimbin hadisai ɗaruruwa akan falal abubakar an wadatu da su wa afdalul umami ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam in ana zancen al'ummomi kuma al'ummar da take mafificiya sama da kowace al'umma ita ce al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama qala ta'ala Allah madauki yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi duk magana wallahi in kai riko da ta Allah ka gama ba dama wani ya zo ya ce maka ga wata al'umma ta fi ta manzan Allah sallallahu alaihi ka yadda saboda mai ga abin da Allah ya gaya mana a Qur'ani kuntum khaira ummatin ku dinnan kuma kun ga da su ake magana ana magana nan da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan dalili ne cewa bayan da za a yi kuma wani bayan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ay li naf'in nasi don amfanin mutane kawai Allah ya tsara ku haka don ku zama masu amfani ga al'umma shine malamai suka fassara wannan wannan ayar da kuma har yanzu a fadin Allah madaki dake cewa wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan a wannan aya da wannan dukkan su ana fassara su da hadisin da ibnu majah ya rawaito gashi nan zamu zo mu karanta shi a nan wurin didda malam ibnu timiya yana jujjuye waɗannan ayoyi a wasu wuraren za ku ga ya faɗe su tare da waɗancan ayoyin kuma ya biyo su da wannan hadisin a wasu littafan kuma sai ya faɗi wani bai faɗi wani ba a nan bai faɗe su ba a cikin littafin da ya rubuta akan adi bin musafir abin nan a tuhfatul iraqiyya yayi magana akan waɗannan ayoyi tare da fifikon wannan al'umma din da yadda wannan al'ummar ita ce za ta zama mai shaida akan sauran al'ummomi ranar tashin alkiyama zai zo dai a cikin wannan hadisi to haka nan wa qala ta'ala Allah madauki yana cewa thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina sannan muka gadar da littafin ga bayin mu waɗanda muka zabe su ko waɗanda muka zabe su daga cikin bayin mu wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗi kuma fil hadisi alladhi fil musnadi a cikin hadisin nan da yake cikin musnad na al-imam Ahmad bin Hanbal antum tuwaffuna sab'ina ummatan ko tufuna za ku cika al'umma saba'in ma'ana ku ne cikon al'umma ta saba'in wa antum khairuha wa akramuha ala Allah ku ne kuma a cikin al'ummomin nan ku ne mafifita kuma ku ne mafi daraja gun Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa al'ummarsa yake gaya masahabbai a wata riwayan antum akhiruha ku ne na ƙarshen su ta ɓangaren mai tarihi wa antum awwaluha amma ku ne farko a ranar tashin alkiyama wanda za su fara shiga aljanna wa afdalu ummatin muhammadin sallallahu alaihi wasallam alqarnul awwalu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda suka fi kowa daraja su ne karnin nan na farko karnin farko zuwa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yake yace wa qad thabata anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta fuska guda ɗaya ba ma'ana ba ta hanya ɗaya ba ta riwayoyi da yawa annahu qala yace khairul quruni alqarnu alladhi bu'ithtu fihi karni mafi alheri shine karnin da aka aiko ni cikin sa tsare ku abokan zaman da su ne suka fi kowa alheri a duniya su ne wanda aka aiko ni cikin su wannan yana nuna mana kullum Allah madaukaki wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nanata mana muhimmancin sahabbansa da darajarsu tunda yayi itlaqin khairiyya khairiyya yayi itlaqi ma'ana alheri sune mafi alheri ba za ka kawo wasu wanda suka fi su alheri ba zabar su Allah madaukaki yayi aje su a wannan zamanin dan su zama abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Abdullah ibn Mas'ud ya ga mana cewa Allah madauki ya dubi zukatan bayi baki daya sai ya ga babu zuciyar da ta kai zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsarki sai ya zabe ta ga kansa sannan ya sake duba cikin zukatan bayi sai ya ga babu zuciyar da ta fi ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsarki sai ya zabe su domin su zama abokansa ba zai ku Allah maɗaukaki ya zaɓi mutane su zama abokan annabinsa sannan ya zama su ne kuma maƙiya manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan ƙarya ne aka yi wa Allah ƙarya aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai yake cewa khairul quruni alqarnu alladhi bu'ithtu fihi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sai masu bin su sai kuma masu bin su kaga karni uku ya faɗa yace wa hadha thabitun fi sahihayn min ghairi wajhin wannan hadisi ya tabbata bukhari da muslim ba ta fuska ɗaya ba ba ta riwaya hanyar riwaya ɗaya ba wa fi sahihayn aiwa har yanzu dai a cikin bukhari da muslim annahu qala cewa da anhu sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala yace la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda numfashi na ke hannunsa lau an faƙa ahadukum mithla uhudin zahaban da ɗayanku zai ba da kyautar sadakar ya ci da dukiyarsa a taimakon addini dukiyar nan ta zama mithla uhudin gwargwadon mithla uhudin gwargwadon girman dutsen uhudu zahaban na zinare a ce girman dutsen uhudu duk zinare ne ka ɗauka ka ba da shi taimakon addini ma balaga mudda ahadihim wallahi ba zai kai wannan fa kuka me yasa nace wallahi ba rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ma cewa ya rantse da wanda numfashinsa ke hannunsa duk abin da zaka yi ba zaka kai ladan sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ka dauki duk abin da ka mallaka ma na duniya kace ka ba da shi ba za ka kai abin da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama za su kai ba in dai kun ga wannan hadisin cewa da mutum zai ba da dutsen uhudu a ce zinare ne dutsen uhudun ka ɗauke shi ka ba da shi a matsayin sadaka taimakon addinin allah to abinda mudu ɗaya da sahabi zai bayar mudu na gero ko dawa ko masara ya ɗauka ya baiwa matalauci ya ce gashi da allah allah taimaka a je a ce a gida wannan mudun da zai bayar ya fi abin da ka bayar na dutsen uhudu mai bambancin da kai da shi shi ya zauna da annabi kai baka zauna da annabi ashe zama da annabi ba wai abin wasa bane daraja ce babba makarantar farko kenan da ta karbi wannan sako ta fassara shi ta juya shi ta aiki da shi kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi aiki har ya zo mana haka a kiyayi taba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kawai son zuciya da kuma abubuwan da aka gina wa mutane na karerai a kansu Allah madaukaki ya kyauta sai ke cewa wala nasifahu kai ba ma wai mudu ɗaya ba ko rabin mudu in suka bayar wallahi in ka ba da dutsen uhudu na zinare ba za ka kai abin da suka bayar ba wannan da lafazin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma a cikin sahihaini bukhari da muslim ba zancen hadithi ba ba kai magana akan wannan hadithi wajen inganci ingantacce ne tantagar yace wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari afdalu min sa'iri sahabati wannan yanan yana mana zancen darasin mu yau akan magana afdaliya ne ko waye yafi wani bayan an gaya mana annaba duk addinin su daya to sai kuma aka shigo wani fasalin annabawa su ne shugabannin waliyai babu wani waliyi da zai fi su to kuma sai aka shigo cikin waliyan bayan annabawa to sai fa a fara da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sai a je kasa to a cikin su din su ma sahabban ba kashi ɗaya bane wasu sun fi wasu as-sabiquna al-awwaluna waɗanda suka fara musulunta din nan suka yi hijira a cikin muhajiruna wal ansar afdalu min sa'iri sahabati su kuma sun fi sauran sahabbai daraja qala ta'ala Allah madauki yana cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal wai Allah madauki yana faɗin magana ne haka a banza Allah ne ce la yastawi la yastawi me ma'anar la yastawi ne ma'anan ba matsayi ɗaya ba yana da kyau da Allah rika fahimtar larabci sosai Allah ne ya faɗi la yastawi minkum a cikin ku ku ana ma magana sahabban ne ku a cikinku la yastawi man anfaqa min qabli al-fath wa qatala wanda ya bada dukiyarsa anfaqa ashe infaqin nan ka dauki dukiyarka ka bayar don taimakon addinin Allah min qabli al-fath kafin sulhun hudaybiya kuma da malamai suka fassara abin da ake bi anan kafin sulhun hudaybiya da aka saukar da ayar ridwan wa qatala kuma ya yaki mun fahimci wannan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal sai ce ula'ika su waɗancan na farko waɗanda suka ba da dukiyarsu tun kafin sulhun hudaybiya kuma suka yi yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu darajar su tafi kun ga daraja ashe Allah yana sa mutane daraja daraja kai ya Allah zai sa annabawansa daraja daraja sannan kuma sauran mutane ba a sa su daraja Allah madauki ba ga mana ba tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum me darajat ashe kenan annabawa a tsakanin su wani yafi wani to ya za a zo a ce za a sami wani ma a cikin wannan al'umma a ce ya fi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba ma wannan ba har a ce wani laifi da mutum ya dauke shi laifi dan an saba da Ali radiyallahu ta'ala anhu wanda dan uwansu ne sun zauna tare da shi su suka fi musanin sa dan sun samu sabani a kansu shikenan a tsine wa sauran al'umma a tsine wa sauran sahabbai a kafirta su a ce sun fita daga addini kawai saboda son zuciya Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu sai ce ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wannan su ne mafi girman daraja fiye da waɗanda suka ci da dukiyarsu min ba'du bayan wannan lokaci wa qatalu ma'ana bayan sulhun hudaybiya kuma suka yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma me wa kullan wa'adallahu alhusna dukkanin kowanne ɗaya daga cikin su Allah ya musu alƙawarin mafi kyau ma'ana aljanna ma'ana da waɗanda suka yi yaki kafin fathu kuma sannan suka suka bada dukiyarsu da waɗanda kuma suka bada dukiyar suka kuma yakin bayan fathu su dukkan su baki daya Allah madauki ya musu alƙawarin yan aljanna ne yan aljanna inji Allah subhanahu wataala kamar da ambata mana a wannan to sai mu tsaya anan zamu tashi kan wasabiqun alawwalun min almuhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu da kuma karashin bayanin wanda dai duk akan wannan mawdu'in ya ci gaba har ya zo inda za a yi zancen waliyai din da darajarsu da girmansu wanda dama shi ne maudu'in wannan littafi da fatan allah maɗauki ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ƙara ganar da mu abin da ke shi ne gaskiya ya ƙara tabbatar da mu a kansa abin da yake kuma ba daidai ba ne ƙarya ne kaucewa addinin allah ne addinin manzan allah sallallahu alaihi wasallam allah kada ya shigar da shi zuciyarmu allah ya raba mu da shi allah ya ba mu basirar da za mu gane cewa ba daidai ba ne mu koma kan daidai din mu tabbata akai har zuwa ƙarshen rayuwarmu allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa tamu allah tabbatar mana da alheran duniya da lahira allah ya sa mu mutu musulmi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik